السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata na wannan gari mai albarka garin faki a jihar kaduna lale maraba barkanmu da haduwa a wannan babban masallaci na juma'a na ahlus sunna a wannan gari don gabatar da nasiha da fadakarwa akan munasaba ta samun karuwar aure da 'yan uwanmu 'ya'yanmu suka yi malama zainab muhammad nura faki malama aisha muhammad nura faki da mazajensu guda biyu da zainab da aisha dukansu 'ya'yan a babban malami sheikh muhammad nura faki shine aurar da su a jiya kuma muna amfani da nan dama muna addu'a Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya Allah ya kaɗe musu dukkan fitina Allah ya haɗa su da dukkan alherin da ake samu idan an yi aure bacin rai damuwa da ake gamuwa da shi idan an yi aure Allah ya yi musu Allah ya sa iyayensu ga jikokinsu da tattaɓa kunnensu Allah ba su ‘ya'ya mahadata alƙur'ani manyan mutane masu ilimin addini da na zamani. Ko kuma ina yi muku lale sannunku da zuwa matan wannan gari na faki da kuka zo zumunci don taya murna da fatan alkhairi akan wannan aure muna muku addu'a inda kuka zo lafiya Allah mai da ku gidajen ku lafiya. Malam Sa'id Aliyu Abu Ali shi ya sauka daga kan wannan kujera ya yi mana wa'azi sama da minti talatin Allah ya saka masa alkhairi Allah ba shi lada ni zan rufe ne zan rufe dangane da abin da ya faru zan yi magana abubuwa guda biyu abu na farko wato zan yi magana ne akan aure da amfanin aure fa'idojinsa lagwadarsa alkhairai da Allah ya tanadar a cikinsa albarkatun da ke tattare da shi abin da ya sa na ɗauki wannan topic ko wannan maudu'in zance shine don abu guda biyu na farko don kusan ladan kusan falalar kusan amfanin duk wata wacce take ta yi aure ko za ta yi aure ta sani cewa babban alheri ne yake fuskantanta kullum idan mutum yana yin wani abu da sunan ibada idan aka gaya masa amfanin abin da falalar abin to sai ya fi ƙara karsashi da himma wajen mai da hankali akan wannan aiki abu na biyu kuma na sani yau duniyar mata a cike take da damuwa da bakin ciki da bacin rai da kasa yin bacci dangane da matsaloli na aure ba zai lissafu ba idan har ana bayani ma akan matsalolin aure ji zaki ma kamar kake auren wata ta ce da zan iya da Allah ya halatta mun in zauna ban yi aure ba to da ba zan yi aure ba saboda bala'in da naga yar uwata ta fada ciki da kuma nima abin da nake jiyo kaina tsoro magana ta gaskiya magana ta adalci da yawa daga cikin mata ba sa jin daɗin rayuwarsu ta aure kwata-kwata ba sa jin daɗi ba na so in ce wanda ba sa jin daɗin su suka fi yawa amma na sani akwai kaso da yawa wanda wallahi zaman haƙuri suke kuran da ba don ibada ba ne ba aure da wance ba za ta yi ba babu ranar banza kullun ne kullun ne mata suna ta bugawa malamai waya suna kuka suna zubar da hawaye akan matsalolin da suke fuskanta na aure wannan babu rana ta banza kullun ne wata dukanta yake yi wata yunwa ya batta da shi wata uwar miji ce ta sa ta a gaba wata kannan miji ne suke neman ta mijin ya neme ta kuma kannansa ma su neme ta wata uban miji take ta fama da shi wata tauye haƙƙi take ta fama da shi daga mijin wata ƙaurace mata yayi shekaru barkate ba ta san miji ba wata ta ce aure kam sai dai mu ji ana yi mu dai ba mu san daɗinsa ba wata ta ce yakan ɗauki lokaci mai tsawo ko kula ni baya yi wata ciwo take ta fama da shi ba mai bata magani wata ba ta ganin haƙorin mijinta in kin ga haƙorinsa a waje ne cikin abokanansa bai iya hira ba bai iya ɗauke kewa ba bai iya rarrashi ba tsakaninki da shi zagi da cin mutunci in kin ga ya zo wajenki buƙatarsa ce ta ɗan adam ta kawo shi kurin akwai wanda suke alaƙar auren har a yi a gama ba wanda yake dariya shi ransa a ɓace ita ma ranta a ɓace haka ake a gama wannan wace irin rayuwa ce wannan wani irin matsi ne wannan wani irin kunci ne to tunanin wannan shi yasa naga ya kamata na yi amfani da wannan dama in daɗa nuna muku ku yi haƙuri ya ku iyaye na mata aure ya gaji haka musamman in Allah ya jarabe ki da auren mara addini mara tsoron Allah wanda baya tunanin lahira zaki wahala a hannunsa tabbas to na san zukatanku wato sun cika a cike suke da damuwa akan yanayin zamantakewar aure ba daɗi haka uwa za ta ɗauki yarta ta kai ta gidan da ta san wahala za ta sha wallahi amma bayan da za da ita idan dan bata isa ta ajiye ta a gabanta ba sai a ce ki je yanda muka yi haƙuri ke ma ki je ki haƙuri to wannan gaba ta farko kenan gaba ta biyu zan yi magana ne akan wacce mace ce ake jin daɗin rayuwar aure da ita sifanta menene component mahaɗai abubuwan da za a harhaɗa su gidan aure ya yi daɗi tunda na faɗi falalar aure da amfanin aure da albarkatun da ke ciki to menene da menene waɗanne halaye ne da ɗabi'u idan an same su gidan yake yin daɗi wallahi idan baki san su ba za a iya baki zabgegen gida ƙato mai ƙaton falo kamar masallacin nan akwai wanda falonta ya kai masallacin nan falonta ita ɗaya ya kai nan masallacin amma wallahi al'azimu ba ta bacci motar hawan akwai abincin akwai yalwataccen gidan akwai menene akwai amma babu kwanciyar hankali auren ba daɗi to kullum muna irin waɗannan maganganu ne don mu ga ya za mu inganta gidajen musulmi yaya musulmi zai rayu da iyalinsa ya ji daɗi yaya mata za su gane kurakuransu don su kyautata a ji daɗin rayuwa a gudu tare a tsira tare yaya maza za su san nauyi da hakkin da Allah ya ɗora musu akan matansu iyalansu su faranta musu su shimfiɗa musu rayuwa mai daɗi su hayayyafa su tara 'ya'yan arziki da annabi yake alfahari da su shine kawai manufar abu na farko daga cikin amfanin yin aure a musulunci akwai alwalad samun ɗa ana daga cikin manufan yin aure shine al-maqsudu minan nikahi baqa'un nasli me yasa shari'a ta ce ai aure dan saboda tsatsan dan adam dangantakan dan adam ya wanzu a bayan ƙasa yanzu da ba dan ana yin aure ba da duk babu ku wallahi ai saboda ana aure a haihu a aura a haihu a haihu a haihu wance ta haihu wance ta haihu wasu suna mutuwa wasu suna haihuwa wasu suna mutuwa wasu suna haihuwa shine baqa'un nasli din ai yanzu nan da shekaru watakila ɗari duka babu ku watakila saba'in ma in ba kaɗan daga cikinku ba ashe laula baƙa'un nasli lama baƙaitun da ba don ƙoƙarin aure da aka yi don a tabbatar da wanzuwar tsatson ɗan adam da dangantakarsa ba da babu ku yanzu ni ma da nake magana da ba don ana aure ba da tuntunin babu ni lokacin da ‘yar uwa za ki aure, ki ji a ranki cewa yau zan yi aure ni ma zan ƙara yawan al'ummar annan Muhammadu, sallallahu Alaihi sallama. A gidanki kina da biyar, wacce tana da bakwai, wacce tana da tara, wacce tana da goma sha uku, wacce tana da sha biyar, wacce tana da ashirin, wacce ma talatin ne da ita. Dukkansu al'umma annabi ne, su je masallaci su yi sallah, su karanta alƙur'ani, su zikiri, su tuba zuwa ga Allah. a aure su su masu aura to wannan shine baqa'un nasli ko ba komai kin ji ko ko ba dadi ko ba biyan bukata ki aure dan ki samar da zuri'ar annabi ki yi alfahari kin yi aure ta karkashin ki an samu al'umma annabi masu yi wa annabi salati idan na tuno yawan 'ya'yana sai in ce alhamdulillah ko yau na mutu na ba da gudunmowa dan na samar da ƴaƴa masu salatin annabi kuma na samar da ƴaƴa masu karatun alkur'ani kuma ta hanya ta an samu ƴaƴa da za su taimaki wasu ko ni ban taimaki wani ba ina kyauta zaton ɗana zai taimaki wani ko da na gamu da ɓacin rai a cikin aure na ko da na gamu da damuwa a cikin aure na amma tunanin na na taimaka wajen baƙawun nasli to sai kwantar min da hankali da haka ina so ki yi haƙuri yake baiwa Allah da kike cike da bakin ciki da bacin rai a gidanki ki yi haƙuri alƙalli kin ba da al'umma gudunmuwa kin haihu idan ke baki ji daɗin auren ba ƙaddara 'ya'yanki da jikokin ki sa ji daɗi aure ibada ne kun ji abu na ɗaya kenan daga cikin manufofi da amfanin aure shine samun 'ya'ya abu na biyu samun soyayyar Allah duk wanda ya aure Allah yana son shi me yasa Allah yake son sa saboda ya aikata abin da Allah yake so Allah ne ba da umarni fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ku aura abin da ya muku dadi na daga mata biyu ko uku ko hudu kin ga da Allah ya zo dan a samu dan a nuna miki ana so ai aure Allah yana so ai aure da yace ai aure ma ce a fara da biyu ba wai ɗaya ba hajiya mai kishi biyu ma aka ce a fara mutum ya darje ya samu guda biyu ya shigar da su gidansa a rana ɗaya a ɗaura aurensu wata bayan azahar wata kuma ƙarfe sha biyu ta ƙarfe sha biyu ita ce uwar gida ta bayan azahar ita ce amarya shi kenan ko ko bai yi ba yawwa dama an ce matan faki ba ku da kishi ba ku damu ba Allah ya ce ku aura kenan umarni ne na Allah wancan gaba ta farko baƙa'un nasli manzo Allah ce tanakahu tanasalu ku yi aure don ku samu hayayyafa kenan daga cikin manufofin auren a tara 'ya'ya a hayayyafa wannan kuma a samu yardar Allah da soyayyar Ubangiji tabaraka ta'ala yanzu ke ya kamata wacce bazawarar ke ki zauna ki kike aure ba kya so Allah ya so ki ke yanzu wacce budurwar lokacin ki ya kai ba za ki so ki samu saurayi ki auren ki ba dan Allah ya so ki ashe da yin aure ake samun soyayyar Ubangiji abu na uku biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wacce ta yi aure ta yi biyayya wa annabi ko babanki aka ce kin masa biyayya ai kina albarka ko to ballantana idan kin ba annabi kenan yin aure biyayya ne ga annabi zala ne ce tanakahu ku yi aure tanasalu ku hayayyafa yace zan yi alfahari da yawan ku ranar tashi alkiyama to annabi ya ce ayi kin yi ko da auren ba daɗi na sani namiji yau ba da garanti bai da tabbas idan yana neman ka ba irin karya muryar da ba zai yi ba waya dai sai kin shiga uku wata yarinya kwanan nan ta kira ta ce wallahi malam yana matsanta mu wallahi ta ce me faru ta ce wallahi waya da safe waya da rana waya da daddare ye ta waya ye ta waya malam na ce to sai ki gode Allah Allah ma ya baki mai buga wayar wata tana nan ma tana jiran wa zai kira ma ya zage ta ma bata samu mai kira ya zaga ba ma ki ai kukan dadi kike ai ta ce wallahi malam bana daukan wayan nan wata rana saboda yana cimin lokaci ba zan yi karatu ba bana gurin iyayena aiki a kicin waya da na ji ringin sai dai ga wayarsa na ce Allah ya haɗa ki da cingam sai dai ke haƙuri makale mata kenan kin san akwai saurayin da baka da hutu wallahi jaraba dan bala'i jaraba in ka kashe wayar yi ta fitina ko yau wata sai da ta gaya mu yau dinnan da safe bayar Allah take ce min ta ce malam kullum fa sai ya zo na ce ina ta ce gidanmu kullum sai ka ce hamsu salawati sallah biyar koyaushe sai an kullum ko me yake faɗa Allahu alamu to wata tana nema wata kuma ta samu amma abin ya zama in dai zai zo kullum sabulin da zaki wanka ma ai tashi hankali ne ga samarin wannan zamani ba su san in sun zo su tafi a haka ba ko ba haka bane in ya zo dai komin lalacewa dai ka dan nemo mai dan ruwan sanyin nan yanzu ruwan sanyi nawa ɗari da wani abu shi bai bada kokobo ba kuma ka kawo mai ruwan sanyi wani ma sai an sai an kwanta masa ma guda biyu a dan hada da wani lemo ma na 250 wai shine an girmama shi to wani kuma ba haka ba sai an hada ma da dan soyayyen abubuwa dan kekkek haka dan abin nan da sauransu wani wani kwadaye har kifi ake soya a kawo masa to yanzu Allah ya jarabe ki saurayi kullun sai ya zo wannan hidimar aikin ga ai an gama ki da aiki wani ya zo ya zo ya zo ta gaji wata ta ce ke dalla jiki a haka kullum sai an bayar sai ya fara magana ya ce yau ba komai ne ai saurayin wannan zamanin kenan yan san banza to in ma da yana bayarwa da ɗan dama dama wallahi wani haka zai zuwa sai ya jera miki wata shida bai baki ko kobo ba in an yi magana sai ce a gwada ta nake wallahi gwada ta nake ina so in gwada ta ga tana son duniya ko ba ta son duniya wata shekara ya bai bata kokobo ba ita kuma ta kashe masa sama da dubu barkace wai duk a matsayin gwaji ne kai ba mu gane wannan gwajin ba kaji duk gwajin da ya wuce sati ɗaya wata ɗaya ai yawa yawa da haka samari ku nake wa'azi ku ɗauka ku bayar manzon Allah cewa ya tahadu tahabu ku ba da kyauta sai a so ku in mutum baya ba da kyauta wallahi ba lallai a so ka ba in wani mai bayarwa ya zo fa za mu kawar da kai ne gaskiya ko ba ka ba yawwa wannan yana bayarwa wannan baya bayarwa Allah ya ganar da mu to ku yi haƙuri na sani cewa akwai matsaloli tun daga cikin neman auren amma auren ibada ne manzo Allah ya ce ku yi aure ku hayayyafa kuma yace annikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni aure sunnata ce duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni da haka ashe lokacin da zaki wannan ibadar ki dauka zaki raya sunna annabi ne to kuma duk abin da kika gamu da shi zaki iya jurewa saboda ai akwai lada abu na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa khairu hadhihi al-umma aktsaruha nisa'an mafi alheri a cikin wannan al'umma sune wanda suka fi yawan mata annabi ya yabi masu yawan aure da tara mata a nan da mai mata ɗaya da mai mata biyu akwai bambanci ko wajen Allah a wajensu saboda ɗaukan nauyi mai mata biyu yana ɗaukan nauyi ciyarwarsa ta fi yawa mai mata biyu mai mata uku yana da 'ya'ya da yawa da haka wannan ciyarwan da ɗaukan nauyi da hidindimin 'ya'ya alheri ne shi yasa manzo Allah ya ce khairu hadhihi al-umma aktsaruha nisa'an abu na hudu ana neman tabarruki ana yin aure ne don a samu albarkan addu'ar ɗa na ƙwarai at-tabarruku bi du'a'i alwalad as-salih yin tabarruki neman albarka da samun addu'ar ɗa na ƙwarai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce sahihi cewa daga cikin abubuwan da ɗan adam yake iya amfanuwa da su bayan ya mutu akwai sadakatun jariya sadaka mai gudana mutum ya yi abin da zai rinka samun lada bayan ya bar duniya kamar ya sai taburmai a masallaci sadakatun jariya tona rijiya a masallaci sadakatun jariya gina masallacin kansa sadakatun jariya gina makaranta ko ajin makaranta sadakatun jariya daukan nauyin maraya sadakatun jariya duk abin da mutum zai yi ya bar shi a baya ana amfanuwa da sadaka jariya aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi da mutum zai bayar a amfani da shi duk wanda ya karantar da mutane wanda ya ilmantar da mutane ya koya musu littafi ya koya musu qur'ani ya yi da'awa ya isar da sakon Allah aka ci gaba da amfanuwa da ilimin da ya koyar har ya mutu yana samun lada yana cikin kabarinsa ya Allah ka azurta mu da samun wannan falala kar ka haramta mana na uku awwaladun salih awwaladun salih ko ɗa na ƙwarai da zai masa addu'a idan ka bar ɗaya na ƙwarai duk wanda ya aure ya haifi yaron ƙwarai ko ka bar ɗiya ta ƙwarai kullum lada ake kai maka yanzu ke ba za ki kishin ki aure ba dan ki samu ɗan ƙwarai kuma yanzu ke ba za ki kishi ba ƴaƴan da kika haifa ki ƙoƙari su zama salihai barin ɗa salihi shine jari a kabari barin ɗiya saliha shine alheri da zaki rinka samu bayan kin mutu amma ku ta alfaharin tare 'ya'ya amma ba ku alfaharin tarbiyya kin haifa kin haifa kin batta tana bin maza ga yaran ki ƴan mata nan duk samarin unguwar ku duk sun san su ta je ta bada mutuncinta ta samo miki kuɗi ta kawo miki yarinya ki karama tana alaka da maza tana yawo da manya-manyan wayoyi masu tsada ba za ki bincika ba saboda kwaɗayiyyar mata ce ke yanzu wannan shine walad salih kwaɗayin duniya zai halakar da ku ki ga yarinya tana yanka sufa sufa lesi lesi na dubu ɗari kaza ba ta da sana'a ba ta aikin komai a ina take samu ba za ki tambaya ba wata uwar ma yarta take ba ta kuncen kayanta in ta gama sawa sai ta wulla mata ce mama ki ki ka karisa amma ba a tambayan yan nan aina take samu ba mamaki mutuncin ta take bayarwa ake ba ta wannan kayan da wannan kudin musamman waɗanda Allah ya jarabe su da 'ya'ya kyawawa masu sufa mai kyau ana kai musu farmaki ana bibiyar su komin imanin mace da sa niqabinta da hijabinta da tsoron Allahnta sai an samu wani mara kunya da zai biya lalata ta yanzu ke daidai ne ke zo ki haifi yadda za ki bari ana zina da ita ki tara 'ya'ya mazinata to wannan ba walar salih ba ne da haka ana yin aure da kishin a samu ɗa na ƙwarai da za a bar shi ya rinka yin addu'a wa mutum shi yasa waladun salihun yad'u lahu haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ɗa na ƙwarai da zai maka addu'a in kin kai ɗanki islamiyya zai miki addu'a in ya iya qur'ani zai miki addu'a in ta san ilimi za ta miki addu'a duk wanda ya bar ɗansa ya zama ɗan ƙwallo ɗan guje-guje ɗan raye-raye ɗan efe-efe ɗan farauta ɗan shiga daji ɗan sace-sace ɗan shaye-shaye ɗan ƙulle-ƙulle ɗan ɗauke-ɗauke ba yanda za a yi ka mutu ya maka addu'a ɗan ƙwarai shi ne yake tuna uwarsa bayan ta mutu ƴar ƙwarai ita ce take tuna uwarta bayan ta mutu ya mata addu'a da haka daga cikin manufofin yin aure shine ne neman tabarruki da addu'ar ɗa na ƙwarai salihi da zai maka bayan ka mutu wannan ‘ya'yan da kike ƙyanƙyashe cewa ki sani cewa in kin musu tarbiyya ta ƙwarai za su yi miki addu'a kuma za ki amfana duk mutumin arziki in ya tuno babansa ya mai addu'a yana raye ko bayan ya mutu amma in ya zama na ƙwarai in bai zama na ƙwarai ba yana ta kan matarsa ne ya manta da keke kina kabari yana ce yana hidima wa matarsa ya bar uwarsa da haka ku yi aure ya ku mata don ku samu albarkar a addu'ar ɗana ƙwarai abu na biyar daga cikin amfanin aure shine wato ceto da ake samu daga 'ya'ya ƙanana in sun mutu ya tabbata a cikin hadisi 'yan ƙananan yaran nan da suke mutuwa kafin su balaga suna yin ceto ashe in kin yi aure kika haihu Allah ya ɗauki ran 'ya'yanki za su iya cetonki wataƙila ki je baki da cikakken ladan da za ki shiga aljanna amma ɗan ƙaramin yaro nan zai cece ki ‘ya'ya suna ceton iyayensu to ko don samun ceto da kike tsammani na ‘ya'yanki bayan sun mutu ke ma kin mutu sai ki haƙuri da baƙin cikin da kike gamuwa da shi daga baban ummi ki haƙuri da ɓacin ran da kike gamuwa da shi daga baban nuhu in kin tuno cewa a'a ai ina ina tsammanin ƴaƴana za su cece ni in samu aljanna idan aka ce an cece ka mana za ka samu aljanna ɗanka zai wuce ma gaba a wajen Allah ka wuce ka shiga aljanna wallahi ko don wannan ya kamata ki aure yanzu ke haka zaki bari ki ta yawo a gari ba za ki aure ba sai kin mutu ke kun yi alkawari ne da mala'ikan mutuwa cewa ba zai ɗauki ranki ba sai kin kai shekaru kaza wallahi da matan da suke yawo yau a kafafen yada labarai suna zagin aure suna kyamar aure suna bata aure da sun san waɗannan hadisan da ba su faɗa ba wata yarinya ta shiga facebook a shafinta ta ɗauki hoton kanta ta ci kwalliya ta ce me ake yi da aure Allah wadaran aure ta ce aure ta ce ba ni ba aure ce ta kawo matsalolin da ke cikin aure cike a ta ce akwai wani abu a cikin aure banda bakin ciki da bacin rai yau ya zage ka yau ya ma kaza yau ba abinci yau ba kaza ta ce ita ba za ta yi ba amma karki manta fa me wannan magana kuma za ta ɗauki mutuncinta ta je ta ba wani kyauta ko wani ya je ya ɗauki kuɗin da bai kai ya kawo ba ta ba da abin da ya fi komai tsada ta ƙi ta yi na Allah amma ta yi na shaidan daman an taɓa rayuwa ba matsala? Ai dole ne ai, aljanna ce kawai fa in an shige ta ba matsala. To yau Allah ya kawo mu lokacin da akwai waɗanda suna da aƙidar auren ma ba sa so su Yanzu akwai mata an san su sun ƙi su aure, kullum suna yawo a duniya yau sun tafi can yau sun tafi can, ina mijinki ba ta yi aure ba. amma tana da hanyoyin da take zuwa ta biya wa kanta bukata ta dan adam dan duk wanda yake lafiyar sa kalau dole bukaci namiji haka duk namijin da yake lafiyar sa kalau dole bukaci mace wata rana haka Allah ya kaddara ya hada mu daka da an bi Allah an yi abin da Allah yake so da an zauna lafiya daka ya ku iyaye na mata ku sani cewa bacin ran da ke cikin aure da yake damun ku to ga waraka nan ɗanki zai cece ki in Allah ya so yadda abu na shida at-tahassunu min ash-shaytan bi daf'i ghawa'il ash-shahwati ana samun kariya daga shedan saboda halakarwa na sha'awa ma'ana ko ba don komai ba ko don mutum ya biya bukatarsa ta sha'awarsa ta ɗan adam ya kamata ya aure mai aure tana da tana da kariya mai aure ta sanya wa kanta wata katanga ke dai ba za ki zina ba wani ba zai je miki magana ba don mai dan kina da wani kariya na musamman na aure amma duk wacce take kasuwa take titi kowa zai iya latsa ta yi mata magana sannan duk wacce take da aure lokacin da bukata ya zo mata tana da mijinta na sunna za ta biya bukatarta amma wanda ba ta da shi fa in ba sa aka yi ba sai ta je ta biya bukatarta akan haram da haka daga cikin manufofi da amfanin yin aure shine biyan bukata na sha'awa kuma mutum ya samu kariya daga shaidan ya samu kariya daga shaidan saboda yana da aure wata take cewa wallahi wallahi wallahi aure nake so ita ta san me take ji wata ta ce malam dan Allah ka taimaka min da addu'a Allah ya bani mijin aure na huta da wulakancin da nake gamuwa da shi a gidanmu yarinya budurwa ta girma ta riƙa ba mijin aure dole ke faɗa da mahaifiyarki wallahi duk uwar da ta tashi ta ga yarta budurwa katuwa a gabanta ta cika mata gaba dole ta rinka jin haushinta da bacin rai bayan ta san cewa kaddara ce ta Allah amma wallahi za ta ga me yasa yarinya nan bata yi aure ba har yanzu mu dai Hausa Fulani mu dai kullum burin mu idan ƴaƴan mu sun daga to mu samu mu aure da su su tafi gidajen su ma su sakata su wala su bar iyayen su ma su sakata su wala amma yarki ta zo ta sa miki ido ba kya iya sakewa da ubanta kuna shiyarin ɗin ban ɗaki ga ɗaki ga ɗaki ubanta ya shiga ke ma kin shiga ita ma tana shiga zo kina za ki shiga ban ɗaki yarki tana jira ko kina jiranta ba daɗi musamman wanda suke kashe aurensu su dawo suna da matsatsen gida ki kashe aurenki ki zo ki sa ido akan ubanki da mahaifiyarki ita ma mahaifiyarki ai mata aure ce ai tana buƙatar ta ji daɗi da mijinta ya za ki kashe aurenki ki zo ki sa musu ido babanki da yana zama a tsakar gida ya cire yan rigarsa yana sa mafici ya ci abinci ya zauna da iyalinsa suna hira amma yanzu bai zai iya ba saboda yarsa ta kashe aure ta dawo ko yarsa ta zama budurwa ta girma kin takura wa ubanki wani mutum yana gida da mahaifiyar 'ya'yansa 'yan mata suna cikin ɗaki suna hira an barwo falon wa yara 'yan matan yara ne 'yan mata ga sunan masha Allah tabarakallah kowa ta kai munzalinta amma ba ya auren ba wataƙila boko ake yi ba a gama ba wataƙila dogon buri aka sa ba a gama ba sai suna cikin hira sai wata daga cikin yarinya sai ta yi miƙa ta miƙe ta yi miƙa sai ta faɗi wata magana ce ka ina ma yanzu da ina gidan mijina sai ita ma ɗaya sai ta yanko ta maganar ta ce ni ko da ina tare da mijina da na masa kaza na masa kaza wannan fa yara ne yan mata a falon ubansu sun manta ubansu yana cikin ɗakin tare da uwarsu sai matar uwar sai ta ce alhaji shiru shiru saurara ka ji abin da ƴaƴan nan suke faɗa alhaji ya ji da kunnensa abin da ƴaƴansa mata suke faɗa ma'ana su ma sun kai munzali suna buƙatar aure suna gama abin da suka gama ya fito ya ce to dan ubanku sati biyu na baku kowa tafi da miji wallahi sai kin bar gidan nan ya ce ba a gidana za a zo ana mun iskancin nan ba zagi ya bude musu wuta ya ce kowa sati biyu na mata da je tafi da mijinta ba aure kike so ba ni za ki zo kina yawan miƙa a falo na kina cewa da kaza kaza saboda ba ku da kunya to ƴaƴa ne ƴaƴan zamani malam wannan wayar ta gama halaka su wannan wayar ‘ya'yan zamani ba abin da babu a cikin wannan wayar ba abin da babu suna komai suna ganin komai suna jin komai da haka ba mamaki yarki budurwa wallahi haka take kallon ki wallahi malama tana ganin ki kama akan takarda kike matukar tana da wannan abar ba abin da ba a yi a cikin wannan wayar da haka zaman lafiya idan yarinya ta kai munzalin aure ta zo da wanda Allah ya hore a bincike kurin a sallame ta Allah kiyaye hanya maza maza ta wata uwa ta ce a a haka kawai ki zo ki takura min ki kashe auren ki ni ki zo nawa auren ni ma za ki kashe min shi ta ce kin baro na ki gidan ni ki hana ni in sakata na wala a gidana da haka kun ga duka wannan maganganun abin da suke nunawa ku yi haƙuri ku zauna lafiya a gidajen ku kar ku kashe auren ku wacce ba ta da aure ta yi ƙoƙari ta kyautata ta zama mutumiyar kirki Allah ya bata mijin kware ta aure zawara wanda suke zama shekara da shekaru a gidan iyayensu don Allah ku sauƙaƙa wa iyayenku ku samu ku shiga daga ciki don Allah wata bazawara ta ce mun malam yau shekara ta goma sha uku ina ƙasa na ce wai sha uku ta ce wallahi malam shekara sha uku ina ƙar sun yi faɗa da uwar an sulhunta ta dawo sun daɗa faɗa uban ma ya daina mata magana wata bakwai shi ma ya dawo ya ci gaba ya za ka yi da ita yarka ce ai zawarci bai yi ba bari in tsaya saboda zawarawa kada ransu ya ɓaci ai haƙuri abu na bakwai akwai tarwijin nafs wa inasiha bi mukhalatati az-zawj aw az-zawja a cikin aure akwai dauke kewa a cikin aure akwai bawa kai hutu da jin daɗi musamman lokacin da miji zai haɗu da matarsa ko mata za ta haɗu da mijinta labarin zaman gidan miji yau a ce ga ki ga mijinki yana miki murmushi yana sakin fuska kuna hira ta ƙauna wannan bayi da kama wajen daɗi musamman idan akwai cefane lafiyayye a kicin musamman idan wayarki akwai data kuma akwai kati to ai yanzu yanzu dama abin da ya dame kun fi damuwa da data akan kudin cafa ne ai kwarai da gaske sai dai in ko da ke ku a nan faki kuke amma matan birni ai yanzu sun fi damuwa da data da ta rasa data gwanda ta rasa kudin cafa ne ai ku tambayi mazan za su gaya muku labarin yana da daɗi kwarai da gaske yayin da namiji ya dawo cikin gajiya cikin bacin rai yana shiga gida wa zai kwantar mai da hankali iyalinsa wallahi wani baya iya fita waje ya hira saboda tsabar dauke kewa da matarsa da yake yi wannan idan da zaman lafiya kenan da haka a cikin aure akwai kwanciyar hankali akwai dauke kewa wani ya gaya wa matarsa yace wallahi kin ga dai kina zuwa aiki kina dan samun albashi amma fa ina azabtuwa tace me ya faru tace to yace to zan zo in zauna a gidan nan kin tafi aiki ba kowa daga ni sai aljanu a gidan nan ni zan dauko cokali ni zan mai da kwano in na ci abinci ni zan kai ruwa ban daki ni zan ɗauko wandona ni zan ɗauko riga ni zan sa turare ni ni kan na gaji anya aikin nan ba za a daina shi ba kuwa ashe mace tana ɗaukewa mijinta kewa mace tana ɗaukewa mijinta kewa mace tana ɗaukewa mijinta kewa in dai da zaman lafiya in da kwanciyar hankali in dai da nutsuwa to wallahi ba abin da ya kai aure daɗi masha Allah ki wanka ki gyara jikinki mai gida ya wanka ya gyara jiki a zauna ta hira bini bini a dan kawo masa dan abu a dan kwano a ce bude ka gani ya dan tattaba an jima ka dan a kawo masa wani abu mai sanyi a cikin dan kofi da dan kwalba ya sha a kira azar ya je masallaci ya sallar nafila ya bi jam'i ya sake dawowa kafin ya dawo ya tarar da na rana yana cikin kwanuka malan da duminsa sa hankali kwance ga yara sun dawo a makaranta ana cin abinci ana wasa da dariya ba rayuwar da ta kai wannan daɗi amma mutum ya zo ya zauna shi shi kaɗai ba miji ki ta birgima a gida ba miji sai dai buga samari waya wata jarababbiya ita fa ba neman ta ake ba ita take nema yanda ka san kare ya tafi farauta haka take bini bini bari in kira wani mu gaisa ke da ya kamata a kira ki ku gaisa ke ne zaki nema kar kar kar kuna lafiya ya gaji a kwana biyu wani yau an manta da mu ne dole a manta da ke tunda kin zama bola sai neman gaisuwa ki daure ki shiga daga ciki ki haƙuri in Allah ya kawo miki dan saurayin da daɗi ba daɗi dai a dan lallaba dai in dai akwai addini da dan rufin asiri a jiya a auren Allah ya gyara sauran abubuwa da haka akwai tarwijin nafs wa inasiha bi muqaddar zawja aw zawj abu na takwas akwai samun sauki wajen gudanar da gida musamman ga namiji tafrigul qalb an tadbirin manzili mutum zuciyarsa zai samu sauki ba zai sha wahalan kula da gida ba wannan karatun ku tambayi samari matasa wanda ba su yi aure ba suke kwanan shago su gaya muku azabtuwar da suke sha wallahi kwanan nan na je ɗakin wani saurayi na ga filansa filo kawai na gani wato yadda kika san gawayi aka daka aka sa wa filan nan wato baki irin ɗan bala'i ga yawun bacci ga tsummo kara ga gajeren wandonsa a can wajen kansa wajen filo ga ainihin hularsa ga agogo a can a jefe ga kwano an ci abinci ga wani plate nan ga roba ruwa an sha an jefar da ita ga ga ga, takarda an ci tsire an wullar ga datti ga kazanta ga kofar ɗakin nan wasu ƙasa da waye kuma wannan saurayin haka yake wai in zai fita sai ya wanka ya sa ɗan gilashinsa da biransa aljihu yana yana ƙyaƙyaƙyal ƙyaƙyaƙyal ƙyaƙyaƙyal aka ce samari gayu a ganku a titi kada a duba ɗakin ku to wallahi saurayi ko dan ka yaye kanka wannan bakin cikin ya kamata ka samu kai aure amma idan mutum yayi aure haba ai ku dai mata ko ku dai ku Allah ya muku albarka Allah ya ƙara muku wata albarka kai Allah ya bankaɗo muku ya kankaɗo muku albarka ai ba mai gyara namiji irin mace wallahi ko da mazan nan sun yadda ko ba su yadda ba yanzu wanda yake da wannan yanayi fa da yayi aure fa ya huta rigarka zaka yanzu akwai namijin da bai da tsari in ya cire riga sai ya wullar da ita a tsakar daki matar ita za ta dauka ta rataye hula in ya tashi duk inda ya zauna haka yake jefarwa matar ita za ta dauka ko ni din nan fa da nake muku wa'azi in na dawo gidana in na gaji hula ta fa cire ta nake na aji tafiya kuma zan yi wallahi sai dai in dawo in tarar da ita inda ake kuma akwai fa inda ake ajiye hular amma saboda shagwaba irin ta namiji amma na san za ta samu lada in ta kula da hula ta ai ni ma ba ina kawo cefa ne ba a to kowa yayi abin da ya kamata ya ko ba haka bane ba haka kawai zaki ci kudin cefa ne ba ki wahala ba ai bai zai yi ba to wallahi idan kun ga abin da maza suke a gidajensu za ku ce gaskiya namiji ya kamata ya aure takalminka in ka ajiye za a ɗauka a gyara maka Allah ya albarka wasu matan da har wanki da guga suke wa mazansu akwai mata da ce wacce ce ni ai ba sai ka kai wanki ba dan me za ka kashe kuɗi da ka kai wanki ba gwanda ka je ka siyo mana nama mu ci mu more ba ni zan wanke in goge kin ga wanda mai dabara ce tace kuɗin wankin a kawo mana a ƙara mana cafane a kula da yara a tarbiyantar da yara a reni yara duk kyauta fa a share maka gida yanzu yanzu malam sa'idu ina jin sa ina ina ta kallon sa bai san cewa hararan sa ma nake yi ba tukunna yana ta maimaitawa ku yi shara ku yi wanki ku gyara gida ku gyara amma ina jin sa ko guda ɗaya ko dan cin hancin zance ma ya ce mazan ko ma su yi muku bai faɗa ba mazan wannan zamani ka zo kai ta magana baka ce su ma su kula ba sharar za ta yi in ba a kawo tsuntsiyar da za a share ba sharar za ta yi idan idan ba a ba a zuba wani abu a ciki da da zai rike gangan jikin ba an taba zuwa a jawo ruwa a rijiya ba ruwan ciki an taba zuwa a je a jawo ruwa a rijiya ba igiyar da za a daura guga duk gugar da ba ta da kyau za ta ɗebi ruwa mai kyau haka in kana so kai ma ka kula a kula da kai ko ba ka bane ba wata ta ce walbani walbaka walhanani walqimimi ka kawo ka gani in baka bayar ba jikinka ya gaya maka wani ya bata mata ya bata mata ce ba komai za mu haɗu a miya ne radda na zabga maka wata miya da za ta gigita ka ka kasa cin ta kaji kamar gauta ka zuba za ka gane muhimmancin kawo kudin cefane kenan to rayuwar aure rayuwa ce ta cuɗe ni in cuɗe ka ka taimaka kai ma a taimaka maka haka za mu gyara wa'azin yanzu saboda rashin kirkin da wasu maza suke yi wallahi ya yawa akwai wanda sun mai da aure rayuwa ce ta bauta ta azabtarwa kawai da haka ya ku iyaye na mata a cikin aure in dai an samu kwanciyar hankali to za ki ga alhamdulillah mutum ya samu sauki ka tafi ka bar kayanka a gida matanka su kula maka sai mutum fa ya tafi ya bar naira miliyan ɗari a gidansa wallahi bai da haufi in an yi magana ce ai akwai matata wata ran fake banki ce wata ran ke mai gadi ce wata ran ke yan reno ce wata ran ke yan jira ne wata ran ke yan aiki ce yanzu mutumin nan da ba dan yana da mata a gida ba ya kuskure bar miliyan biyar ma ba kowa a gida ya sa kwado ashe kin isa kina da daraja kenan to ko dan wannan ma namiji bai zai aure ba mutum ya tafi ya bar motarsa da makullin motarsa motar miliyan arba'in hamsin a garejin gidansa sai ce wata biyu a rufe ga makullin motar a gurin matarsa baya jin tsoron wata ran ta tuka motar nan ta fita ko ta je ta kira a sayar yana da kwanciyar hankali za ki ga gida iya ganin ki sai a ce mace ɗaya ne a ciki ita take kula da masu gadi ita take kula da masu kaza ita take kula da kaza da sauransu wannan shine tadbirul manzil da Imam al-Ghazali ya faɗa yace daga cikin amfanin aure akwai kulawa da gida wallahi wata matar in ta gyara maka gida malam kaga gida yana tashi muka je bakunta gidan wani mutum naga yadda matarsa ta gyara gidan nace kai wannan mutumin fa ya dace fa in ka shiga nan ka ji turare wallahi ba inda zaka datti tile din nan yana kyalkyali kujerun nan an gyara wasu an sa musu wani fulawa ga nan kaza ga nan ga kanshi ga waye matan nan ita kadai take wannan abun nace wannan mata Allah Allah Allah Allah ya baki aljanna wannan mata wannan mata Allah dora ki akan mai gidan nan Allah kai ya bashi iko yi miki kishiya a amin za ku je wata mata da ta kawo mana abinci muka ci mai kyau mutumin ya ce malam ai iyali za su zo ku gaisa na ce to ba laifi na ce hajiya kin ciyar da mu kin shayar da mu ni dai na daɗe ban ci abinci mai daɗi ba irin wani abincin addu'ar da nake miki Allah da wamar da ke ki zama wahadaki la sharika laki a cikin gidan nan tace malam Allah ya karba Allah ya karba Allah ya karba malam Allah amsa addu'a malam yaushe zaka sake dawowa to yanzu ya kika ga da naci abincin nan da cewa ne ya kamata ka nemo mata yar uwa da za ta taimaka mata su zauna a ai na lalata zance ai to gaskiya namiji yana samun amfani a gidansa na kulawa da gida idan matarsa tana nan wallahi idan mace ta yi tafiya ko biki ta je na sati biyu wallahi idan ka dawo ɗakin ta wallahi za ga yayi kura namiji baya ya gyarawa musamman wanda yake da mata ɗaya a barka da yara wani ai matar ta yi tafiya ta tafi ta bashi yara aka zo zuwa makaranta akwai yan nazari kullun asuba zai tashi kai ku shiga banɗaki ku je kai wanka ni yau ba zan iya maka wanka ba yaro karami ina zai iya wanka wani ya tashi yayi kashin kwance wani ya tashi shan yayi fitsarin kwance wani kuma an tashe shi ma ya ki tashi uwar bata nan ta tafi biki sati biyu uban nan nan da nan ya buga waya ce ke ki fa dawo ki kula da yayanki ni ba zan iya ba ashe mace tana da amfani a gida wallahi ba ma iyawa wallahi ba ma iyawa wallahi da zaran mace ta tafi ta bar maka gida ba ba ba ta nan wai a ce bari ka zauna a gida ka kula da yara akwai wahala ko ni din nan da nake muku wa'azi ina ga muku ni wannan abin yana wahal da ni wallahi gwanda ni na dan fasan masu dan girma girma masu dadin yadda zaka hira su amma yan mirimirin nan masu kukan nan suna da wahalan sha'ani wallahi yaro ya ta zabga maka kuka ka zo ka dauke shi bai san kai ubansa bane ba yarinya ce taimakuka ka ɗauka ka riga ka riga ka riga sai tana bankarewa ga yaro yana bankarewa kuma kai ubansa ne bai sani ba ya fi yarda da uwarsa yaushe mutum namiji zai iya wannan wahala a'a ni wallahi anan na sallama ni dai wallahi na haƙura na sallama na miƙa wuya dole in ce miki ranki ya daɗe Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana to ko dan wannan abun bai kamata namiji ya aure ba kuma yanzu dan wannan hidimar da ake muku bai kamata ku sauƙaƙa wa matanku ba mutum ya zama bai da aiki sai dai zagi matarsa ya ci mutuncin ta ya bata ta ya aibanta ta abu na tara samun mace na kwarai almar'atu salihah aunun alal insani fi dunya wal akhirah samun mace ta kwarai taimakon mutum za ta yi a duniyarsa da lahirarsa abinda nake nufi rayuwar aure tana da daɗi idan ka samu mal'atu salihah wata rana in mun zo za mu yi magana akan wace ce almar'atu salihah matar kwarai wace ce wannan amma duk wanda Allah ya jarabe shi da mata wacce take ba ta kwarai ba malamai musulunci suka ce wargaza rayuwar mutum take yi kuma ko kai mutum salihi ne in ba kai da gaske ba wallahi rashin salahar matarka sai yayi maka tasiri a rayuwarka dan kai da samun farin ciki da jin daɗi a'a matar da ba saliha ba za ta iya zuwa maka da mazan banza a gidanka matar da ba saliha ba za ta iya gaba da iyayenka matar da ba saliha ba za ta iya maka sata matar da ba saliha ba za ta iya kaurace maka matar da ba saliha ba za ka iya bata kuɗi ta je ta kashe wani kuɗin wata saboda bala'in gaban da take da mijinta aka ce wallahi idan zai tafiya ya bata dubu kaza na cafane wannan kuɗin da ya bata sai ta je ta cafanen abinci lafiyayye ta je ta yi wani tsohon saurayinta shi take so ba ta son wannan namijin wanda yake aurenta saboda Allah ya darabe shi ba mar'a saliha ya aura ba da haka ke ina ja miki kunne ki kokari ki zama almar'atu saliha ki zama mata ta kware wacce wacce take aunun ne alal zauci mai taimako ne akan mijinta abu na goma ana yin aure a samu ladan aure yana daga cikin amfanin aure shine lada na kulawa da iyali lada na ɗaukan nauyi ki sani cewa wannan yaran da kike wa tarbiya lada Allah yake baki kullum ba mutum ya tashi yana sallah ana rubuta mai lada ba goyon da kike lada ne mama da kike bawa yaro lada ne riga yaro da kike yi kina rarrashin sa lada ne yau yaro zai zo shi ya hana ki bacci wallahi wata mata abin tausayi Allah ya jarabe ta da da mai shegen kuka ko yarinya mai kuka wallahi mace sai ta yi awa uku tana yawo a falo wallahi yaro ya ki bacci aje a dawo aje a dawo a riga a riga yaron ne ya ki yin bacci akwai yaron da uwarsa ta ce shi fa magana a kashe wuta wai za a yi bacci bai yadda ba kana kashe wuta zai ce nya akwai yaron da fa da toci layi ta yake yake kwanciya sai dai fa sai dai fa a kashe wuta a kunna mai toci a jikin gini yana kallon gini fa wani baban ya juya ya ce wai har yanzu yaron nan bai bacci ba ta ce wallahi yana na idansa bai dan duba mun shi aka duba aka ga idansa gwara-gwara kamar gujiya a lokacin karfe uku na dare wannan wahalar malam in mutum bai nemi lada a wajen Allah ba ina zai sa kanshi kuma abin tausayi miji zai kwanta ya ta bacci da munshari ke ku kina tsaye ki je ki dawo ki je ki dawo ki je ki dawo yaro ya ki bacci akwai matar da ta sa yaron a gaba ta ta kuka ta ce yanzu ba za ka yi bacci ka banni na huta ba yaƙi bai ma san yana yi ba bai san ana yi ba to wallahi wannan duk lada ake samu yanzu yaro fa in cikinsa yana ciwo fa ke ma cikinki yana ciwo a dole saboda ba zai bacci ba zai ta kurmusu su ta kuka idan yana jin yunwa wallahi dole ki farka ashe ya kamata mata su sani cewa zaman auren nan fa ba zaman banza bane wallahi ana samun lada a ciki amma uba bai sani ba da yawa bai sani ba namiji wallahi wani ma da kukan ya dame shi sai daka mata tsawa dalla ku tafi ki dauke ranki da Allah ki bai kun hana ni bacci da Allah da me zan ji na je kasuwa ban samu hutawa ba na je ofis musa nan ban ma ku zo ku hana ni bacci dalla dauke yaranki haka za ta dauki dan ta tafi can kuriya ta jawo kofa ta bashe ta bacci la ilaha illallah Allah ya ba ku lada da haka zaman aure zama ne na samun lada alwilaya da arri'aya kenan kulawa da yara da daukar nauyi ana cewa mama mama din nan duk ciwon kan gidan mama in wutar lantarkin gida ya lalace mama ki gaya baba in kudin break din yara ya kare mama ki gaya baba idan yaro bai da lafiya mama ki gaya baba ban da lafiya idan yarki ta zo auren ta zai mutu ko an samu matsala mama ki gaya mahaifina mijina ya kaza wannan mama mama da ake ce miki din ba aikin banza bane wilaya kenan akwai lada a ciki dan haka ku yi aure ku yi hakuri ku zauna a auren ku saboda tunanin wannan lada abu na goma sha ɗaya a cikin aure ana koya wa kai haƙuri makaranta ce ta haƙuri miji ya haƙuri da matarsa mata ma ta yi haƙuri da miji duk wanda ya haƙuri da ɗan uwansa Allah zai ba shi lada a cikin aure akwai ihtimalul adha jurewa da ɗaukan cutarwa wallahi matarka kafi ta ka girme ta wata ma in ka murkushe ta ba za ta iya ɗagawa ba amma in ta yanka maka bakin ciki ka kasa bacci wani ya ce ga kinan yar firid da ke kamar azuba ki a kwalban lemo amma sharrin ki ya isa ta ce eh ai na isa kwatin da ni aka ɗauko ni ɗin dai ni ce dai ta ce ga ni ƙarama sai biyan bukata yi ya za a yi da ita amma ranar da ta juya baya ta kama yanka tsiya sai abin da Allah yi da ka sai a yi haƙuri namiji ka yi haƙuri ka jure da matarka da abin da za ta yi maka annabi ma ya haƙuri da matan shi annabi ya haƙuri da matansa da haka me yasa mazan mu ba za su yi haƙuri da matansu ba ni wallahi ni ba zan yadda da wannan kishin ba wallahi dafin kishin kin nan wallahi sai in sake ki ayya duk wacce ka je ka ɗauko ita ma hakan take in kana jin wannan mai kishi ne bari ka sake ta in ka je ka kawo wata ba a maganar aure ma ita a gaban ta kwata kwata wanda ka yayyafa mata ruwa kawai ai haƙuri in ka ga mace tana kishi ma ai son ka take yi in dai ba kishin rashin hankali ta yi ba ai galiban kuna yin kishi ne wa maza don kuna son su ko ko ba da haka bane kishin da kuke kiyayya ta sa kuke yi soyayya ce ai in an damu da kai ne ma za a kishi da kai wata tace take aikin banza inda ba dan ana son ka ba ma ai kishin naka ma ai son ka ake yi amma bai gane ba shi da haka maza su yi haƙuri da mata haka kuma mata ku yi haƙuri da mazanku yanzu Allah zai iya jaraban ki da miji wanda ke mai faɗa shi kawai abin da ya sani faɗa in ya zo ya tarar da wannan wayar a nan gurin maimakon ajiye ta nan sai ya yi faɗa wata mata take ce wa malam mutumin nan ya kamata ka gaya mai ya ji tsoron Allah ya ce ni zama ta ce ni zama na a gidan nan ko baiwa iyaka ta ce malam biro in ya zo ya tarar da shi akan kujera sai ya zage ni wai me yasa aka bar biro akan kujera wai wata ran ya shiga ban daki ne ga ina irin brush na da makilin din nan an yi brush wai ba a rufe brush din ba wai an bar shi a ban daki ya kama bala'i dan me yasa baki san germs ba baki san kwayoyin cuta ba zaki bar min brush baki sa ba wannan shine zama issue shine zama abun bala'i ko an ci abinci an bari an bar cokali ba a dauke ba sai yayi fada akwai namijin da shi komai fada yake kawai haka zaki ta hakuri da shi ya miki fada yayi wa ƴaƴanki fada ya yi wa 'yan aikin ki faɗa ya je yau abokanansa dariya har ma su zungure shi ya dawo miki kuma ya miki bala'i sai ku yi haƙuri ihtimalul aza kenan akwai mijin da Allah zai jarrabe ki bai damu da ke ba ta ce wallahi malam duk wankan da za ka yi wallahi ko kallon ka ba zai ba malam kuna ta wa'azi kun ce ai wanka ai kwalliya a gyara jiki ta ce ni na wa mijin wallahi za ka gama duk abin da za ka yi in ka ci sa'a wallahi ya kalle ka wai ya gani ya ce wai yayi kyau wai wanka yayi ya yaba da yawan maza ba sa yaba kwalliya in kin ga ya yaba to a wayarsa ne wata yarinya budurwa fitinanniya ta turo masa nan kam zai iya yini yana kallanta amma ke duk kwalliyar da zaki wallahi bai sani ba wannan yana cikin matsalolin aure sai an yi hakuri ba sa yaba abinci galibin su zaki mai abinci ya ci ya kara ya ci ya kara har kunnan sa yana kadawa wala ba zai ci ya ji dadi Allah sa albarka ba ba zai godiya ba ai yana ganin ci baya ne wai ya bude baki ya ce ya gode ya ji daɗi amma in ya kawo abu baki ce Allah sa albarka ba baki ce kin gode ba shi kuma zai miki bala'i ihtimalul adha dole ku hakuri da mazajen ku da Allah ya jarabe ku da irin wannan ki kwalliyar ki ko bai yaba ba wayarsa ita ce matarsa wayar ita ce abin kallonsa ya cika wayarsa da hoton yan mata ga kike kuma duk abin da Allah yake wa mace ya miki ba abin da baki da shi daidai gwargwado kina tsafta kina kulawa kina kulawa da kanki kina kulawa da ƴaƴansu kina kulawa da shi amma ba ta kanki yake yi ba ya ajiye ki a matsayin mai gadi ce kawai sai ki haƙuri ki haƙuri Allah zai baki lada zaman aure zaman ibada ne wata Allah yana jarabanta miji wacce wanda yake kazami wallahi wani namijin idan ka ganshi kace wannan yana da mata zaka ce kai yana cutar matarsa kaga mutum bakin sa yanda ka san wato daga daga kwata ya fito baya kulawa akwai namijin da a cikin abokanansa ma ba a iya zama da shi saboda jikinsa baya gyara jikinsa to ina ga yaji ya shiga mayafi ɗaya da wata mace dan Allah ina za ta sa kanta wani baya wanka akan kari ta ce in ka ga yayi wanka to na janaba ne shi ko na janaba dama in ka sa mai abokiti ma zage zage zai ki irbon ruwa ne abuta za ki samu da Allah ta ce ka dan hada da dan soso da sabulu mana ba zan yi wankan da sabulu ba ni ruwa zan watsa a bashi buta daya in ji wata ta ce haka ne ma'ana haka din dai ake yi ko baki faɗa ba ma daman da yawa daga cikin maza in kin ga yayi wanka wankan janaba ne buta zai dauka fa guda ɗaya ruwan alwala fa da shi zai wanka ina ruwan ta da dauda kenan ya fito yana kamami in ga miki no turore no no turore no bo bo bo ya fiffesa ya dankara datti kan datti haka kuma zai dawo miki da daddare yana cikin gumi haka kuma za ki karɓe shi a dole wallahi mata Allah shi ne shaida kuna haƙuri tabbas wani namijin idan ka gan shi in dai a haka yake yake tare da matarsa wato wannan mata gaskiya kamata Allah ba ta aljanna wasu zaman mota fa ba a iya yi da su ba za su zaunu ba wata ta ce safarsa in ya zo safa ta kafa in ya cire ta ya ajiye a falo a ranar falon ba zai zaunu ba yadda ka san daddawa aka ajiye to safa ne an sa ta tayi gumi an dada miyarwa an dada sawa an tayi gumi wata tace da ta dawo da ya dawo ya cire kayansa sun yi gumi sai nayi wuf naje na sa su a cikin kayan wanki washe gari da safe da na kawo mai sabon kaya sai ce ina kaya na na jiya da na cire tace ma tace tace maman momi yayi datti sun yi datti dallaka mun kira wani kudin sabulu ne tace a haka zan dauko kayan nan suna kamamin gumi sun kakkambare ki ga riga tana kambarewa kamar an sa mata staci saboda bala'in gumi haka mutumin nan zai mai da kayan nan Allah ya jarabe ki baya baya kulawa da kanshi kuma haka zai zo ya afka miki wallahi maza ya kamata ku ji tsoron Allah masu zuwa suna afka wa matansu da datti da kazanta ya wajibi ne namiji ya kula da jikinsa yanzu in ke ne kike warin nan wallahi sai ya kaurace miki shekara guda wani zaga warin kashi yake yi wani warin gashin hamatarsa kamar me kamar gashin kai baya aski kuma ba zai bari a masa ba bai da kulawa amma zai zo ya zazzage ki idan ya ga kayan yara yayi datti sai ki haƙuri da haka ashe ana zaman aure fa'idarsa shine a koya wa kai haƙuri duk wacce bata yi aure ba bata ma san haƙuri ba yasa wata yarinya yar budurwa da take titi tana laƙwaƙwai laƙwaƙwai ai baki ma san rayuwa ba sai kin shiga gidan miji nan ne za a gane ke mace ce ko ba ke ba mace bace ba a ina yar bakin titi ina sai kin haɗu da namiji da zai koya miki hankali ki shiga makarantar gidan aure ta yi university ta yi digiri ta yi kaza ina da sauran ki tukunna sai kin shiga gidan miji kin shekara ɗaya biyu mun ga kin tsallaka shine muka san lalle ke wata jaruma ce zaman aure sai haƙuri abu na goma sha biyu ƙoƙarin neman halal ga ɗa namiji duk wanda ya aure an koya mai neman halal kulawa da amana ga ƴa mace wacce kuma duk ta yi aure ƴa mace to an koya mata riƙe amana dan za a bar miki dukiyar gida motar mai gida kuɗin mai gida ajiyar kuɗi namiji yana iya bawa matarsa ajiya naira miliyan ɗari miliyan dubu dole ke kin koyi sai kin koyi amana ashe ko dan ki koyi amana ma kaɗai ya isa ki sha'awar aure abu na goma sha uku alkiyamu bi tarbiyatil aulad koyan tarbiya makaranta ce ta teaching practice a koya wa mutum ya ake kullawa da yara yanzu kina yar yarinya budurwa ko goyo baki iya ba yanzu yan matan nan mun sani ba yau mun sani ba akwai wanda wallahi ko zani bata iya daurawa ba zani wallahi in ta fito sai uwar ta ce to ki dawo ba haka ake daura zani ba wata budurwa ta dauro zani sai ta daura shi nan ya dage nan kuma yayi kasa ta fito ashe bata iya daura zani ba da sauranki ballantana goyo akwai yarinya da budurwa ne wallahi bata iya goyo ba rike yaro akwai wanda ko rike yaro fa rike yaro yadda ake rike shi a bashi mama bata iya ba ashe makaranta ce a wato ta kulawa gidan aure sannan kuma a kuma na goma sha hudu akwai barakatu khidmatu zauji albarkar hidimar miji a cikin aure akwai albarka ta hidimar miji duk wacce ta yi aure za ta yi wa mijinta hidima ba a hidimar miji a banza idan kin kawo masa ruwa Allah zai baki lada in kin dauko masa hularsa Allah zai baki lada in kin goge masa gilashinsa Allah zai baki lada in kin gyara masa takalminsa Allah zai baki lada khidmatu zauji hidima wa miji akwai lada ku karanta tarihin nana asma'u yar uwar nana aisha matar zubairu tace wallahi ni nake zuwa na saro wa dokin miji na harawa baki gane ba mijinki ne wai ke kiwon doki wai ke matar aure ke ne zaki tafi daji ki sari harawa ki kawo mai tace ita take yi wa dokin mijinta ciyawa ba wai bin mijin kaɗai da hidimar miji kaɗai ba dabbar miji ma mace tana masa hidima wannan matan da kenan ba na yanzu ba wanda sai dai su kwakwale ka kai ba za ka amfana da su ba kwarai kuwa kun iya caji aljihu kun iya kawo bukata amma hidimar miji ba kusanta ba nana asma'u ta ce daidai da shara share inda ake ɗaure dokin mijina da dabbobin mijina ni nake yi ba wai fa sharar ɗakin ki da ya gagare ki ba miji ya zo yana rikici da ke akan yana a falansa akwai matar da gagadan mijinta ɗakin mijinta amma akwai yana saboda ballagaza ce kina ina kika bar ɗakin mijinki yayi yana to yau ga na asma'u sharar kashin awaki da tara taki na dabbobin mijinta shi take yi waɗannan su ne 'yan aljannan da ake ba da labari aka ce kuyi koyi da su ke kina nan an koya miki karanta jarida an koya miki karanta nobel an koya miki shiga groups groups da website da leke-leke a whatsapp da facebook an koya miki rashin kunya da rena miji ba ki yi wa miji hidima wannan hidimar mijin shine zai baki gidan aljanna kina shirme wannan taimakon mijin da agaza masa da faranta masa shine zai baki aljanna kuma kowani ya so kowani ya ki ko sun ziga ki sun ce ki fandare wa mijinki kar ki bi shi wallahi sun yaudare ki sun kai ki zambaro ba yanda za a yi mace ta faɗa da mijinta ta yi gaba da mijinta ta yi kiyayya da mijinta ba ta kula da mijinta kuma ta je wai aljanna wai a lahira tana so a ba ta aljanna ya kamata a kula da kyau abu na goma sha biyar ciyarwa ciyar da almajirin gida ciyar da yaranki Allah zai baki lada ko da baki kika yi cefane ba haka shi ma mai gidan shi ma Allah zai bashi li yunfid zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfid mimma ataahu Allah manzo Allah ya ce dinarun anfaqtahu fi sabilillah dinarin da ka ciyar da shi saboda Allah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin dinarin da ka ciyar da shi akan baiwa ko yanta baiwa wa dinarun anfaqtahu ala ahlika dinarin da ka ciyar da shi akan iyalinka afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahlika mafi falala daga cikin wannan kuɗi dinari shine dinarin da ka ciyar da iyalinka ashe ciyar da iyali riba ne ashe kashewa mata kuɗi alheri ne ashe cafanan gida lada ne taimakon matarka lada ne yi mata ɗinki lada ne sai mata takalmi lada ne kashe mata kuɗi lada ne ciyar da ita mai kyau lada ne shayar da ita mai kyau lada ne gyara mata ɗakinta lada ne ba za ku ce Allahu akbar ba ina ta muku hidima ashe ashe ba kuma sa abin da nake faɗa ba kenan namijin yanzu fa sai da kabbara fa abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda na na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya yafe mini a nan zan dakata abuwa guda goma sha biyar kenan na gaya muku Allah ya samu dacewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka da zuwa garin faki wannan ɗalibar ka ce wadda ka koyar da ni a masallacin jita kenan ka koyar da ita a masallacin Usman bin Affan dan Allah ina so malam ya bani dama na yi magana akan wani sirri da ka bani hannu da hannu kuma ya taimake ni kwarai da gaske idan ka bani dama ‘yan uwana mata za su iya amfanuwa da shi saboda rage zuwa gurin bokaye da malamai ina kusa da kai tare a bani wata na nan kusa dai a gaba kuma ba ta dama ta faɗi
to ba laifi kamar wata fa'ida ce da aka koyar da ita a karatu lokacin da ta shiga wani yanayi kuma ta ɗabbaka shi a gidanta ta samu nasara so muna fatan insha Allah ta'ala in kina nan sai ki matso kusa sai ki gaya wa sai ki tashi sai ki bayani sai yan uwanki mata sai su ji a takaice tana nan na'am shikenan sai ta tsaya a nan kawai a ta zauna can can zaki kallon na'am ka tashi daga nan ka bata kujerar wannan muka mata kujerar nan ba matso da ita nan yawwa zauna sai ki takaice bayan zauna
ina ga kuma na fi kowa murna da farin ciki saboda ya koyar da ni kuma ya bani sha ina shiga cikin wata damuwa da matsala ina fama da rashin lafiya sanadiyata da na mishi bayani a aji ya ce min hannu da hannu gashi na je na rinka amfani da shi ina karanta to gaskiya akwai wanda na dan gaggayawa idan suna da idan suna da bukata to ina ga mutum ɗaya ce ta taɓa ce min tana da bukata to ganin ya zo garinmu na ce to bari in zo da shi in yi bayani ko kuma idan aka ji daga bakin malam ya ƙara yin bayani idan akwai wanda yake so sai ya zo ya mun magana ni kuma dama ya bani izinin idan akwai mai bukata na bashi don haka na gode Allah saka da alkhairi Allah ya ƙara malam lafiya kuma sana akwai addu'o'i ya koyar da ni sha yanzu magani yanzu yake cewa azkar kenan ya karanta ka karanta ka ba da hadda a lokacin ba mu da lokacin kallo ko jin waƙe-waƙe fargabanmu malam abdullah gobe alhamis zai zo ya karɓa hadda za ka ji kunya duk mukamin ka duk mulkin ka duk kuɗin ka kawai za a za a ce maka baka iya ba kuma za a rubuta sunan ka dole to da a haka na koya addu'o'i a gurin shi sha yanzu magani yanzu za a karanta ka ba da hadda a rubuta sunanka na gode gashi zai ƙara yin bayani
a sanannen abu ne cewa duk lokacin da ake makaranta ta islamiyya mata suna zuwa da larurori suna zuwa da matsaloli ga malamansu da suke koyar da su ita wannan baiwa Allah ɗaya ce daga cikin ɗalibanmu da yawa wadda ba mu san adadinsu ba a Usman bin Affan makarantar da Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala ya assasa ta tana cikin ɗaliban da suka ci moriyar makarantar addu'o'i ne da muke ba wa ɗalibai na kamar lalata sihiri idan mace na fama da matsala ta sammu ko sihiri wata ɗaliba ta ce malam ina da abokiyar zama mai gidana idan ya zo ɗakina sai ya zama ba namiji ba baya iya alaƙar aure da ni amma in ya je ɗakin matarsa ɗayar sai ya zama cikakken namiji wata ta ce malam duk da mai gidana na karɓi girki to sai jini ya yi ta zuwa mu kamar cikin kwanan sha haka zan ta zubar da shi da haka babu alaka wata ce malam dare da mai gida na yazo sai ce wari nake yi na yi wanka na gyara jikina sai ce wari nake wata ce malam kishiyata ta ce mun ai sai na ƙara haihuwa ta gani a gidan na na isa matsaloli dai da yawa na mata da abokanan zamansu wasu kishiyoyin ba su da tsoron Allah kwata-kwata to muna samun irin waɗannan matsaloli masu tarin yawa to sai muka bincika muka gane kuma da yawa daga cikin matan kuma sai su rinka tafiya gidan boka daga ɗaliba tana zuwa makaranta ahlus sunna amma tana zuwa gidan boka da haka muka samu musu da wasu addu'o'i da muka ciro su a cikin littafai na malamai addu'o'in da suke magana ayoyi ne na alkurani na lalata sihiri da karya sihiri da wuridi na mai sihiri wirdul maskur adoyi da suka zo daga manzo Allah sallallahu da ayoyi da annabi ya amfani da su wajen karya sihiri da kuma ayoyi da malamai suke cewa ayatul hibzi ayoyi na samun kariya da ayoyi da ake ayatul ruqiya macen da take da matsalar aljanu a tattare da ita ga misalai da suke faruwa mace sai ta ce ita tunda ta yi aure ba taba jin daɗin rayuwar aure da mijinta ba wahala take sha ba ta iya alakar aure da shi ba mamaki shedanu ne a jikinta akwai matar da ta ce akwai mai zuwa mata gidanta da sifar mijinta amma ba mutum ba ne kiru da muzu take ganin shi akwai matar da ta ce kullum ta kwanta bacci sai dai ta ji ta a makabarta ta ji ta a kogi ta ji ta a sama tana yawo ta ji ta cikin dabbobi wata ta ce kullum bayan ɗakina yadda ka san lugude ake siri in ta jin daka da kiɗa da shewa da guda na mata amma aljanu ne wata ta ce har sakuwar dawaki nake ji a bayan ɗakina wata ta ce duk ladda na shiga ɗakina sai ni ta jin kukan muji muji an san muji ta kuka kamar a cikin silin a buɗe silin ɗin ba a gan shi ba ciwon kai da wamamme faduwar gaba mafarkin ruwa mafarkin an tashi sama tsorata firgita fada da miji koyaushe fada a kasa zaman lafiya ki kasa gane me ya hada ki da mijinki to duka irin wannan matsaloli ne birjik da mata suke fama da shi a cikin gidajensu ba wanda zai gane sai irin malami da yake koyar da mata musamman a makarantun islamiyya idan ya bude musu kofa suna gaya musu larurorinsu to waɗannan addu'o'i da shi ita yar uwa take faɗa addu'o'i ne masu amfani kwarai da gaske na sunna wanda za su taimaka zikiri ne hadisai ne ayoyi ne da za su taimaka kwarai mace idan tana karantawa za ta samu waraka ita ta samu matsala kuma ta karanta ta samu waraka dama haka yake duk abin da annabi ya faɗa gaskiya ne da haka mu mun yarda mun yi imani in dai annabi ya ce mu yi abu za mu yi kuma muna fatan Allah zai karba so ita wannan baiwa Allah muna fatan Allah ya mata albarka Allah saka mata da alkhairi ta zo ne don ta nuna muku ita kam ta yi aiki da sunna kuma ta samu falalar wannan sunna da aka duk matar da bata addu'a a cikin ku ko bata da addu'o'i da take a ɗakin mijinta to tana da aiki a gabanta Allah ya datar da mu za ku iya samun ta sai ku yi photocopying addu'o'in insha Allah ku amfana da shi
assalamu alaikum malam mai tambaya ta gaba tana cewa ne wai ta samu wata yar uwa ne tana yin azumin 60 shawwal to kuma ana binta dama azumin ramadana guda shida sai ta tambaye ta wani azumi kike ta ce ai azumi take yi guda ɗaya amma da niyya biyu tana sita shawwal kuma tana raman azumin da ta sha guda shida shin hakan wai daidai ne
a saurara akwai akwai malaman da akwai malaman da suka halatta yin haka din cewa idan azumin da ake bin ka na farilla ne to sai ka yi niyyar farillar da kuma niyyar Allah ya baka ladan kayi azumi shida a cikin watan shawwal idan baki gane ba idan mutum yana da azumi na farilla na dole da yake rama ko na kafara suka ce ya halatta ya shigar da niyyar azumin litinin ɗinsa da alhamis ɗinsa a ciki kamar yana yin ramuwa ranar alhamis to sai ce ya Allah ka bani ladan azumin ramuwa kuma ka bani ladan nayi azumi alhamis da haka wannan matar ba mamaki fatawa ta ji daga cikin fatawoyin wasu malamai da suka ba da halaccin mace ta yi azumi ko mutum ya azumin ramuwarsa sannan ya saka niyyar cewa Allah ya bashi ladan sai ta shawwal wasu sun faɗa wasu kuma suka ce a ibada ce mustaqilla sai ta shawwal azumi ne mai zaman kanshi ramuwa ma azumi ne mai zaman kansa da haka kowanne za a yi shi da niyyarsa daban amma daga cikin maganganun da suka faɗa mai muhimmanci ba a yin azumin nafila niyyar nafila kuma a shigar da farilla saboda ai farilla ta fi ƙarfin nafila sai dai ai niyyar farilla a narkar da nafila a ciki ina fata ana fahimta to wannan ra'ayi ne kenan wasu sun ce ba za a yi ba kowanne za a yi shi mai zaman kanshi wasu kuma sun ce za a iya haɗawa guda biyu ra'ayi ne daga cikin rayukan malamai dangane da azumin sita shawal ga mai ramuwa shi ma akwai magana biyu ta malamai wasu malamai sun ce mai azumin ramuwa a kansa sai ya fara yin ramuwa sannan ya zo ya sai ta shawwal saboda ai na ramuwa shine na dole kuma na ramuwa shine idan ka mutu baka yi shi ba Allah zai tambaye ka amma na sita shawwal ko ka mutu baka yi ba Allah bai tambaye ka ba dan nafila ce da haka suka fifita cewa a yi ramuwa sannan a yi sita shawal daga cikinsu akwai malami na wannan zamani sheik muhammad bin salil usaimin rahimahullahu ta'ala sauran malamai magabata salaf su ma sun faɗi haka waɗannan malamai masu wannan ra'ayi suna ganin cewa mutum ya fifita yin ramuwa akan sita shawal idan ka gama ramuwar ka sai ka sita shawal wasu kuma malaman suka ce a ita sita shawal tana da lokaci ne gajere iya watan ne kaɗai da ka ya halatta ka fara yin sita shawwal ɗinka tun da lokaci ne gajere ka sallami sita shawwal sannan ka zo ka yi ramuwa ramuwa kuma kana da tsawon shekara yanzu in ka bar ramuwar ka sai bayan wata uku hudu kai baka laifi ba nana Aisha ta ce ina jinkirta ramuwa na na Ramadana ba na yi sai shekara ta zo ƙarshe watan Sha'aban sai ne maza in rama azumin da ake bi da na bara nana Aisha ta ce tana yi duk da wasu malamai sun ce tana da uzuri ne to idan har lokacin ramuwa muwassa ne mana lokacin mai yalwa ne mai faɗi ne lokacin sita shawal kuma mudayyiq ne mana mai kunci ne to idan aka samu cin karo tsakanin ibada muwassa'a da ibada mudayyaqa ibadar da take da lokaci yalwatacce ita ce ramuwa ta ci karo da ibadar da take da lokaci gajere shine siti shawwal to za a kaddamar da mai lokaci mudayyak sannan kuma daga baya ai lokaci muwassa da haka waɗannan malamai sai suka halarta cewa zaka iya siti shawwal ɗinka sannan kuma daga baya ka zo kai ramuwa saboda ai ramuwa kana da dama ka rama a koyaushe amma dai da yawa daga cikin malamai sun tafi a wancan ra'ayin a fara gabatar da na farilla kafin na siti shawwal amma in mutum ya je yayi nisita shawwal kafin ya ramuwa shi ma Allah zai karba insha Allah Allah ba mu dacewa
wannan mai tambaya ta gaba tace assalamu alaikum bayan ta yi godiya da addu'a ga malam da kuma magabatan malam take cewa malam wai mata ce miji ba ta dama ta fita ta kasuwanci ko kuma ta je wurin aiki a ofis to tunda mijinta ya bata dama kawai kuma a wurin aikin nata ko kasuwar ta sai take sakin jiki da maza haka yanayin magana da irin yin mu'amala da haka na sakin jiki ba wani kamewa kai to wai shi tunda mijinta ne ba ta dama ta fita ta yi wannan kasuwancin ko ta je wurin aiki hakan ba laifi kenan
mazajen da suke bawa matansu sakakkiyar dama sake ba kaidi su fita su yi kasuwanci ko su je su yi wani abu wannan kuskure suke yi ba daidai ba ne ita mace ba a sake mata linzami gaba daya dole an sake mata linzami sai an dan rike shi idan ka ce ta je kaduna kai shiru baka kafa mata doka kace kar ta tsallaka ba za ka tarar da ita abuja daga nan ma za ta kama hanyar ainihin wato birnin gwari kaga dai ba a so a je birnin gwari ko kenan wannan kuskure ne mutum ya bar matarsa ta kama hanya ta tafi kasuwa ta shiga cikin maza ta bayyana tsiraicinta ta ta hira da maza a sayan kaya ta karɓi lamban maza a sayan kaya ta zauna a shagon maza a sayan kaya ta canja hijabi a shagon maza haka suke yi akwai ɗalibi na ɗan kasuwa ne yake gaya mai yace malam don Allah ka yi addu'a kuma ka yi wa'azi wa matanmu Allah shirye su yace malam ni ɗan kasuwa ne ina sai da kayayyaki na mata yace akwai matar da ta yi shekaru tana zuwa daga wani gari tana sayan kaya a wurina ban taɓa sanin matar aure ba ce kuma ban taɓa nuna mu ita matar aure ba ce a matsayin tana nuna min ita yarinya ce yace malam wallahi idan kaga abin da take wani abun har kunya nake ji yace ban farga ba kawai sai dai naga tana kokarin canje hijabi ko gyara dauran zani yace maganar ta sayo abinci ko ta ci a shagon na wannan bai zai lissafu ba amma ta zo min ne a matsayin ba ta da miji sai daga baya wata kawarta ta zo suke magana sai take gaya min cewa wannan fa matar aure ce kin ga gaskiyar tambayar da yar uwa kenan tai yace in takeice maka zance akwai ranar da ta nemi ta latsa ni wai dare yayi dan Allah mu je in kama mata hotel kuma dan taya ta hira kafin ta sai ce kin gani ba dan iska bane da iyali na da matana kasuwar da nazo ba iskanci nazo yi ba tace yo wani abu ne meye a ciki ba kyau mata ba su da kirki galiban in sun samu wannan sakewar da haka dan kin zama yar kasuwa kina ta hira da maza kina lalewa da maza kina bude jikin kiyo maza kina buga waya kina video call da maza kina waya da sunan kasuwanci wallahi sai Allah ya kona ki ai mace ka batta ma ta tafi wani wuri ta je ta yi wata harka da maza a wurin wallahi akwai hadari ka raka ta kuje ko ka hada ta da danta yanzu wata mata tafiya ta yi wani abu za ta je ta yi wani aiki ko irin wasu abu da za ta je ta ofisoshi ne na gwamnati ta ce wallahi tallahi malam kafin na gama wannan a gurin sai da wani ya neme ni kuma ya neme ta kuma ya biya bukatar mijin yana can ya bata kudin mota shi yana gabe da lokaci ya tura matarsa rauni ne da su mata wani abu ta je nema kafin a yi mata abin aka yi mata alkawarin za a yi mata kuma sai da aka neme ta kuma aka biya bukata kuma daga baya ta zo tana ta kuka tana sha ta yi da na sani da ba ta yi ba saboda raunin mace a irin wannan zamani da al'amura suka lalace wai mutum wai ya sake wa matarsa linzami wai yar kasuwa ce ta je can ta ta hira da maza ta yi ta kaza saboda kai da yus ne baka da kishi ke kuma da yake baki da hankali gajeren tunani ne da ke ki je ki lalata lahirarki akan neman taro da kwabo duk wanda kika hira da shi kika yi labari da shi wallahi shi Allah ya tambaye ki kuma ai kina haihuwa ba ga yaya mata a gaban ki ba sai sun ji sun yi abin da kika yi kin cuci kanki kin cuci ƴaƴanki da jikokinki kin cuci mijinki kin ci amanarsa ya yarda da ke ashe ke ba yardajiya bace haka za ga mata suna daga waya suna hira da maza kamar tana hira da abokinta wai bidiyo call wai mace wai ta rinka bidiyo call saboda rashin tarbiya yanzu ba barin ga muku wato ku fa mata labarin ku fa sai dai ai muku addu'a kawai Allah shirye da ku Allah gyara ku yanzu fa malami fa wallahi wani malami yake faɗa malami mai wa'azi fa dubu wa'azi yake abi Allah abi annabi fa wata ta kira shi wai za ta yi mai fatawa sai ce da Allah malam bidiyo call nake so mu yi yace ke me alakar ki kira malami zaki masa fatawa wai za ku yi bidiyo call saboda baki da tarbiya me alaka bayan malaruran tuwar ki kira shi a waya din ya ji muryar ki ku yi magana sai kin yi bidiyo call saboda baki da tarbiya wallahi wannan wani dan uwa ne yake faɗa yace shi akan sai ya faru haba baiwa Allah ya kamata ki kare mutuncinki da haka haram ne wannan abin da kike haram ne dan keta dokar Allah ne da cin amanar aure kuma duk matar da ta ci amanar aure wallahi amana sai ta ci ta kafin ta mutu Allah gyara miki
Ah, mai tambaya ta gaba da shi assalamu alaikum akramuka Allah da Allah wani sunan Allah ne ake kiran shi da suna ismullahil a'zam malamai sun yi sabani a cikin ismullahi azam sun yi sabani da haka ni ba zan iya cewa ga sunan guda ɗaya ba akwai wanda sun ware wasu sunan niki sun faɗa wasu sun ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza abinda ake so kawai mutum ya kira sunan ya kira Allah da sunan nikin da yake iya halattowa ko ya haddace duk cikin sunan nikin nan malamai duk sun faɗa sun ce sunan Allah ne mai girma akwai wani sunan Allah da baya da girma babu amma akwai wanda yafi kowanne wasu sun ce in karanta ayatul kursi ka karanta da ismullahi al-azam Allah gane da mu
Ah, mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum akramaka Allah da Allah a bamu eh, don Allah a bamu shawarwarin yadda za mu yi hadda alqur'ani kuma ta zauna
to adda qur'ani abinda take bukata na farko ikhlasi yi dan Allah da abinda mutum ya sa Allah a ciki Allah yana riko da hannunsa da wuri yayi mana ki yi saboda Allah dan neman lada qur'ani ya cece ki dan yana yin ceto ya kai ki da aljanna abu na biyu ki dan korewa kanki jahilci kowane musulmi ana so ya korewa kansa jahilci abu na uku ki dan taimakon mutane ki karantar da su ki ilimi ki koya wanda ba sani ba sannan yana buƙatar dawwama da muwazaba lazimta muwazaba dawwama shi qur'ani shi abu ne da ake yin sa kullun kawai ba a so wai wata rana mutum ya ce wai yau bai zai karatun qur'ani ba a'a kullun ne mutum yana da wuridin da zai yi to duk wanda ya rike qur'ani yana bin sa kullun insha Allah qur'ani bai zai kubuce masa ba sannan yana buƙatar naci me naci matsantawa da ƙoƙari yau ayi a maimaita yau ayi a maimaita babban abin da yake dawamar da Qur'ani a kwakwalwar mutum shine yawan maimaita an tambayi Imam al-Bukhari aka ce bi manilta hadal ilm da ya ka samu wannan ilimi na hadisi yace hafiztu alf alf hadith na haddace hadisi dubu dubu ma'ana miliyan kaza yace bi bi mudawamatin nazari da yawan kallo da bude littafi da karantawa da haka duk wacce ta sa gaba hadda qur'ani to qur'ani fa sai dai zama abokin tafiyar ki a zama abokin hirarki sannan samun abokin muraja'a ki samu abokiya yar uwarki mai karatu da zaki rinka yi tana yi kina yi tana yi ko mata aure ko ce bata da aure kuma hatta mata aure suna iya hadda qur'ani akwai makarantar da naje a Kano sauka ne aka tara mata gaba ɗaya mahaddata ne duk amma matan aure aka ce duk da auren suka yi haddana na ce ashe matan aure suna iya shiga islamiyya su haddace aka ce kwarai kuwa kuma na gani har ma na ba su kyauta so muna fatan kuma nan matan faki a kirkiro wannan abu matan aure su kama hadda qur'ani Allah ba ku nasara
Allah ya saka alkhairi Ah, na ƙarshe ba tambaya ba ce wacce take cewa don Allah malam muna roƙon mata zaurawa waɗanda suke da niyya aure da Allah ya musu addu'a Allah ya ba su mazaje na gari masu addini
to su ƴan matan ba sa so wannan wani irin addu'a ce ta san kai haka da neman abu sai ka ce ke ke kaɗai ne makarantar lacin duk zawarawa ne a ciki ne Allah ya aure da ko da yake wata ta ce ai zawarawan sun fi bukata ita yarinya ƴan rawar kai ne gani take ba damuwa to muna fatan Allah ya aure da ku duk wacce ba ta yi aure ba Allah ya ba ta mijin aure na kwarai ita din ma Allah sa ta zama na kwarai da yawa yanzu yau daga cikin matsalolin da ake fama shine samun mijin da za a aura Allah ya kawo mu lokaci yana ta tafiya yana tafiya sai kiga yarinya tana neman wa zai aure ta babu kuma ha, kun ga wannan masifar tana nan yawo take duk duniya yanzu kun ga kasar Saudiya ko ai kun kasar Saudiya kasa ce ta addini ta musulunci wallahi idan aka gaya muku percentage na yara 'yan mata marasa aure hankalinku bai zai ɗauka ba miliyoyi ne zawarawa kan daman ba magana ba sa auruwa su na farko saudiya gata ya musu yawa sannan kuma auren yana da bala'in tsada da haka ba kowa ba yake iya aure wani abokina muna karatu da shi a Madina Islamic University of Madina Muhammad sunansa dan Madina ne mu daman da muka je ma jami'ar mu da matan mu in an magana an ce mata zawij aka ce kai kana da mata dan Najeriya ta mamaki ce ka masha Allah yanzu kai aure sai ce ai shi yake ga mu yace ai shi bai zai iya yin aure ba ma nace me yasa ba za ka yi aure ba yace tab yace aure a garin nan nace garin Madina garin Annabi yace ta ai aure baya yiwa ga talaka yace zaka kare rayuwarka ne kana tara kudin da zaka yi aure su a wajen su namiji ya fi wahala aure mace ba ta wahala yace kuma babana ya mutu ya bar min yara yan kanana yan mata duk sun taso kuma da ya mutu a kori kura guda ɗaya bar min ita yace ka ganta nan ita ne in na gama karatun jami'a nake zagayawa ina kabu kabu da ita a cikin Madina ina karban riyal goma riyal biyar da shi nake ciyar da uwata tsohuwa nake dan taimaka musu ina ta addu'a Allah ya kawo mijin aure ta ce ce ba zan iya aure ba sai na aurar da su aure yana da wahala a wasu gurare kuma wallahi yan matan ba za su lissafu ba haka a ƙasar masar yan mata yan mata ba za su lissafu ba ina da lissafin adadin miliyoyi ne ba wai ba wai dubu ɗari kaza ba ƙasar kuwait haka mata yan mata sun cika gari ba sa auruwa sudan subhanallah idan aka taso mata daga makaranta kaga ƴan mata a ƙasar Sudan a jami'a sun fito duk titi suke cikawa gaba da ƴan mata ne yawanci duk inda ka je da yake su suna karatun likitanci da karatun pharmacist da waye sauransu duk inda ka je chemist za ga yarinya budurwa ɗaya biyu uku su suke riƙe wa chemist yanzu a ƙasar Saudiya saboda tsabar zaman banza da mata sun cika gida babu aure shine wannan shugaban na yanzu dan shugaban yanzu kenan Muhammad bin Salman shine ya kawo dokar da duk wani shago da za a bude sai an dauki mace aiki shine yanzu idan kun je a gindin harami za ku ga a hotel hotel za ku ga mata mata yawancin su yan mata ne ƴaƴan Saudiya ba aure duk shago ko provision store ne yanzu sai an sa da mace a ciki duk da akwai abubuwa na saba shari'a a ciki amma hakan dai suka karba abin suke ta yi sun yawa a zaba ba mijin aure sai fasad banda magana ƴaƴan tukari ƴaƴan tukari ƴaƴan tukari ƴan Najeriya ƴan Sudan ƴan ƴan ƴan Niger ƴan ina da suka cika ƙasar Saudiya aure suke bukata kamar sa mutu da haka wannan masifar ta zaman rashin auren fa tana yaduwa yanzu a ƙasar Sudan suna da wata ɗabi'a wata rana muka je muna dan zagayawa haka sai muka ga sai ga mace a bakin titi tana sai da shayi tana sai da cincin tana sai da dan abu kaza yan zama zama zama mata mata mata sai nake tambayan wani sai ce ai duk wanda ka ganta anan to ba zawara ce ko dai mijinta ne ya mutu ko kuma auren ta ya mutu su kuma ka'idar su galibin mutanen su dan al'adar su in mace ta zama ba zawara ba ta aure da zarar auren ki ya mutu kwarai kuwa ba za ta aure ba in yar shekara 18 ne 20 auren ta ya mutu wallahi da wahala wani ya zo aure ta na farko matan sun yi yawa yan matan sannan kuma su suna ganin aibu ne ma mutum ya je aure ba zawara suna nan ba su da aiki sai dai da cincin da sai da shayi majoritinsu haka suke mutuwa to mu ma yanzu nan Najeriya Allah ya sauke wannan tarin ƴan mata da ake da su in aka saki yara ƴan jiniya secondary school ƴan mata yarinya ƴar aji biyu aji uku za ganta ta girma kirjinta ya cika babbar mace amma fa duka duka ajinta uku ƴar jiniyar kadai in aka kai ta aji za ta zauna amma fa akwai yan siniya suka yan siniya in an sako su yadda kuka raƙuma haka za ku gansu zalalau zalalau zalalau babu aure duk unguwa idan ka je za ga yarinya yan mata kaza sai ga yarinya kyawunta ya isa kamar ita ta yi kanta amma wallahi tana neman wa zai aure ta wannan abun yana ba da tashin hankali da ciwon kai mata sun yawa yanzu masu mata dai kuma sun rike sun ƙi su ƙara iyaye kuma sun ha to ba za a faɗa ba ha in ba a ƙara ba ba za a ai in an ƙara ne za a rage muku yawa ai ku tsiyar ku kenan ai yanzu duk wa'azin da nayi ba za ko kara ma ba za ku yi min ba ha a ƙara da Allah hawa mai mata ɗaya ya ƙara mai biyu ma ya ƙara mai uku ma ya cika ta ba shikenan ba dai in ba a rarrage su ba ya za a yi da su a rijiya za a zuba su ya kamata a kawo wata doka da tsari in Allah ya sa an samu dama samari yanzu in za su yi aure su rinka auren bibbiyu imana a fara da biyu don a rage yawan su ai to bari in bari tunda ba san karatun kuke ba a'a ba za ku yadda da ni ba kan wani abin da na faɗa wala ba yadda kuke ba ina bata baki na ne kawai Allah ya aurar da ku Allah ba da sa'a haka za ku zo ku ta zama auren bai yi ba kuma ba za ku karɓi gaskiya ba yanzu ke yanzu in kina tsoron Allah yanzu ke kina zaune daga ke sai ke da mijinki yau shekara ku bakwai takwas tara goma dan Allah albarkacin wa'azin da malam ya zo ba sai ki koma ba ki ce mai gida yau fa na ji wa'azi dan Allah ka karo min daya sati mai zuwa ba za ki ba to Allah sauki
wannan shine karshen tambayoyi da aka rubuto muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka wa malam da alkhairi Allah ya amfani da abubuwan da muka ji muka saurara ya sa zama masu amfani gare mu a duniya da lahira gaba ta gaba shi zan gabatar da malam muhammad sunusi dan ya dan tofa